أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masjidu ummina hawa dake wannan unguwa ta bago a nan bayan makarantar yan mata ta doma fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na minhajil muslim littafin babban malami a sheik al'allama a muhammad jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala kuma abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a irin wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci yau dai muna yinin asabat dare na lahadi wanda hakan ya yi daidai da 26 ga watan 11 musulunci watan zulƙida hijira yau na da shekara 1446 24 ga watan biyar na miladiya 2025 idan ba a manta ba masu bibiyar mu a makon da ya gabata mun yi mukaddima ta wannan littafi mun shimfiɗa ma game da shi wannan fasalul awwal wanda yake magana kan aqida kai tsaye insha Allah yau zamu shiga cikin al-fasalul awwal al-imanu billahi ta'ala wannan kuma shine darasin mu na biyu a wannan littafi insha Allah sai dai abinda muka manta a makon da ya gabata ba mu ce ba shi ne akwai damar yin tambaya ko a rubuce ko a baki idan Allah ya samu sani mun fahimta za mu ba da amsa idan ba mu sani ba za mu ce ba mu sani ba imam malik ya ce la'adari nisful ilm a tambaye kama ka ce baka sani ba to rabin ilimi ne Allah ya samu dace malik ce al-fasl al-awwal fasali na farko a shi wannan littafi fasila ta farko abin da ya kunsa shine al'imanu billahi ta'ala yin imani ga Allah subhanahu wata'ala idan an ce al'imanu billahi mai ake nufi to a cikin wannan fasali malin yayi bayani abin da ake nufi da imanin da bawa ya cancanta yayi tsakaninsa da ubangijinsa ka gaskata duk abin da ya zo daga shi Allah ne ka amince ka yarda مالتي هذا الفصل من أكثر هذه الفصول شعرا shi wannan fasali na aqida ko na imani iya da hadari ma'ana kauce masa iya da hadari fiye da kowane fasali a wannan a wannan littafi din ma'ana duk wanda ya kauce ma wa aqida to babu shakka ya higa cikin tashin hankalin da babu irinsa shine aktaru hadhihi al-fusul sha'ran kan garewa aqida ta tauhidi to babu shakka akwai hadari mai girma a cikin ta wa azamiha qadran kuma wannan fasali yafi kowane fasali girma da matsayi iz hayatul muslim kullaha taduru alai domin rayuwar musulmi gaba ɗaya tana kewayawa ne akan wannan imani din duk inda aka je aka dawo inda magana ce ta musulunci to za a yi magana game da imani wata takayyaf bi hasbihi kuma gwargwadon imani ake fasara dan adam mai matsayin sagun Allah yaya yake me nauyin sagun Allah to imani ne ke sa ayi wa dan adam irin wannan awo ta huwa asalul usul shi aqida ko imani ga Allah shine tushe mafi karfi fi nizamil am li hayatil muslim bi kamiliha wanda ta ƙunshi tsari na gaba ɗayan rayuwar musulmi gaba ɗayanta imani ga Allah ko aqida ta tauhidi to shine abin da ya zama to aslul usul shine root naka a matsayinka na musulmi shine jijiya wanda duk wani abu da za a dora to aka za a dora shi duk lokacin da aka aqida ta gurgunce to babu abin da zai zauna in yau dan adam ba shi da aqida ingantacciya to ba abin da zai zauna nasa shi yasa a malamai suke cewa ka duba yanda waɗanda ba musulmai ba suke ta faman aiki a ido kaman aikin alkhairi amma ba su da lada agun Allah kamar abin da ya shafi ƙungiyoyin turawa su unicef ɗinnan da sauran ƙungiyoyi masu kawo tallafi aiki suke yi wanda a zahiri aiki ne mai kyau inda musulmi ne wannan aikin zai samu lada cikakke agun Allah to amma su mai hana ba samu lada ba don ba su da ƙida shi ne ubangiji yake cewa ƙadimna ila ma'amilu min amalin faji'allahu haba'an masura da aikin da suka yi za a gabato da shi a mai da shi kura iska ta dauke shi gaba da don ba shi da mustakar ba shi da abin tabbatuwa al'imanu billahi ta'ala male ce imani ga Allah maɗaukakin sarki al-muslim yu'minu billahi ta'ala abinda ake bukata dai musulmi ya yi imani game da Allah ubangiji maɗaukakin sarki bi ma'ana annahu yusaddiqu bi wujudi rabb farko ana so shi musulmi ya gaskata da akwai Allah kasan akwai yan ba Allah akwai wanda komai a gunsu nature ce take yi to kai abin da ake bukata gare ka ka gaskata akwai Allah ne an gane ko daga cikin sufofin sama a can baya akwai alwuju da ai Allah samamme ne wajibi ne ka tabbatar da Allah samamme ne iyanan da zatinsa da sunayensa da siffofinsa da aikace-aikacensa ana gane wannan ka tabbatar da kan cewa akwai Allah ne tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya wa annahu azza wa jal fa'ilu samawati wal ard domin shi Allah ta'ala shine ya kagi halittun samai da kasai fatir shine khaliq Allah ta'ala shi ne mahallicin samai da ƙasai gaba ɗaya da abin da ke tsakanin samai da ƙasai ɗin alimul ghaibi wa shahada Allah shi ne alimul ghaibi wanda ya san abin da ya ɓuya sannan kuma Allah shi ne wanda ya san abin da ke bayyane bayyana abu da ɓoye abu to ɗaya ne agun Allah ya alamu sirra wa aka fa Allah ya san abin da aka ɓoye ko abin da mutane biyu suka gana a kansa to ya san aka fa mamina sir Allah ya san abin da ɗan adam ya ɓoye a rasa ya bada kowa ba ana fahimtar wannan shi ne alimul ghaibi wa shahada Allah shi ne mafi sanin abin da aka ɓoye ko mafi sani game da abin da aka bayyana shi wannan sifa ce ta Allah rabba kulli shay wa malika Allah shi ne Ubangijin komai kuma shi ne mamallakinsa an gane ko shi ne ya samar da shi kuma shi ne mamallakinsa la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancanta sai shi wala rabbun ghaira babu mahalicci in ba shi ba akwai bambanci tsakanin rabbu da ilahu ilahu shine ma'bud abin bauta rabbu kuma shine al-khaliq mahalici ko al-mudabbir wanda yake da ragamar jujjuya al'amuran bayansa gaba daya wa annahu jalla wa ala yanda al'amarin yake shi Allah mai girma da buwaya mausufin bi kulli kamal ana siffanta shi da kowace siffa cikakkiya shi yasa can ake ce al-khairu kulluhu lillah wa sharru laysa ila Allah dukkan alkhairi ana jinginawa Allah ne dukkan wani shari ya koru ka jinginawa Allah yasa qur'ani yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne abin da ya cimma mummuna to wannan daga gari ka ne ana fahimta shine mausufun bi kulli kamal munazzah an kulli ni- an kulli nuqsan shi ubangiji tsarkakakke ne akan kowace irin tawaya babu wani abu na Allah wanda bai cika babu shi dukkan al'amari na Allah cikakke ne kuma ba wani na kasu game da Allah subhanahu wataala shine munazzah an kulli nuqsan Allah tsarkakakke ne game da kowace tawaya wa zalika li hidayati Allah ta'ala lahu qabla kulli shay dan adam akwai shiriyan Allah da ta gabaci komai samun sa ma'ana akwai shiriya daga Allah da ta fara zuwa ma a matsayinka na dan adam kafin ka ci karo da komai a rayuwarka thumma li adilla an-naqliya wal aqliya al-atiya sannan malam duk wannan bayanan da ya game da Allah da sufofinsa ya ce to ga dalilai nan idan ya ce adilla na ƙaliya iya nufin nusus kamar alƙur'ani da hadisi kuma gangalin malamai idan ya ce kuma adilla a ƙaliya to hujja ta hankali wanda hankalinka ma zai iya harawa ka gano an fahimci wannan al'aƙaliya a hankalce al'aƙaliya kuma wanda aka naƙalto alkitabu wa sunna au awul ijma'il ulama ko ijima na malamai to malai ce game da wannan abubuwan da ya faɗa game da Allah da siffofinsa ga hujjoji nan wanda ya cirato su daga alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na daya ikbarihi ta'ala bi nafsihi Allah ta'ala ya bada labarin kansa ko shi waye ya bada labarin samuwarsa wa arbubiyatihi lil khalq kuma Allah ya ba da labari shi ne mahalicin kowace halitta shi ne ubangijin kowace halitta wa an asma'ihi wa sifatihi kuma ubangijin ya ba da labarin sunayensa da siffofinsa wa zalika fi kitabihil karim duk wannan sun zo cikin littafin Allah mai girma shine alqur'ani wa minhu qawlihi azza wa jal daga cikin irin wannan akwai fadin sa shi Allah ta'ala da yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله كيتشوى إنا سكتشوى سنة cikin muakkadatul kalam suna cikin hurufut tawkid tabbas haqiqa rabbakum mahalicinku ubangijinku wanda yake kula da sarrafa rayuwarku shine ma'anar rabbul jina allazi khalaqa samawati wal ard to shine mahalicin samai da kaisai wanda ya halice ku yake da ikon juya rayuwarku daga nan zuwa nan to shine mahalicin samai da kasai domin samai da kasai suna cikin manya-manya daga cikin halittun Allah subhanahu wataala da kalku samawati wal ardi akbaru min kalqin nas halittun samai da kasai sun fi girma game da halittun mutane inji Allah Allah yace ya halitti samai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyam a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arsh sannan ubangiji ya daidaitu daidaitu da ta dace da shi a al'arshin sa yi gushin lailan nahar dare iya lullube yi ne yanzu ga shi min shiga cikin dare amma awa ɗaya baya a cikin yini miki amma yanzu nan daren da ya zo ya lullube ni iya ina ba za a gan shi akwai malam muhammad bin sada al'usaimin da ya zo fassara wannan aya yake cewa ya ga wani abin mamaki wata rana da yake cikin jirgin sama a daidai lokacin da rana za ta fada ya ce wallahi daren nan da yake shigowa tamkar wani hayaki ne baki yake tahowa duk inda ya taho to sai ya rufe wannan bakin sai ya rufe hasken da ya samu ago ya ce idansa ya nuna masa wannan yini shi daren iya tura shi gaba ne iya tura shi kamar da iska ta taso can inda iskar ba ta je ba akwai haske an gane ko akwai yanayi mai kyau amma inda iskar kuma take akwai duhu da ƙura da sauran abu ya shiga ciki ya ce da lokacin da rana za ta fada to tamkar wani bakin hayaki ne wanda shi ne wannan daren wanda ya tusoyi ne a gaba iya tura shi iya tura shi har ya lullube shi gaba daya kaga yayi daidai da wannan aya yi gushin lailan naha shi dare iya lullube yini ya lubuhu hafisan shi daren iya neman yini da gaggawa hasisan shine sari'an ka duba lokacin da rana ta fada abu aka gauce ke tafiya lokacin tafiya yake yi ko da mutane ne an taso daga wurin aiki ko an taso kasuwa kowa gaggawa yake yi to idan dare ya zo a gaggauce ke neman gini ya neme shi ya lullube shi a rasa shi yanzu iya daga cikin ikon Allah da ya kamata mu ƙara tabbatarwa a cikinmu ko kuma a zuciyarmu yanzu nan dai ka za ka nemi ne ka rasa gaba ɗaya babu shi yana ina Allah ne kaɗai sai inda yake ko muna nan ɗin in Allah ya ja rayuwarmu ta kai ketowar alfijir muna gani wannan duhun daren kuma zai tafi kuma hasken yini ya zo a kullum tun da Allah ya halarci duniya ake haka ba taɓa bashi ba wannan kaɗai ya isa sa ka sallama wa Allah ba a taɓa fashin wannan ba ko ba za a yi ba in ka ga an kiyama ce ta tsaya amma ba a taɓa wayar gari a ce rana ba ta fito ba ba a taɓa yini a ce rana ba ta faɗa ba a taɓa yi ba a tarihin duniya ba taɓa wannan ba wannan duniyar kuma Allah ne kaɗai ya san yawan shekarunta ba wani mai ƙididdiga da zai ce yau shekarar duniya kaza babu shi a duniya Allah ne kaɗai ya barwa kansa sani wannan kaɗai ya isa yasa kai musulmi ka fawwala wa Allah al'amarinsa duk abin da Allah ya ce iya da iko to iya da iko haka innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kuma yinin iya nan Allah ne ya san inda ya boye shi kamar yanzu hasken yini baya nan dare ya zo idan hasken yini ya zo to kuma daren shi ma iya nan Allah ne ya san inda ya boye shi idan kuma lokacin sa ya zo zai bayyana yasa a cikin suratul ankabut yake cewa inda Allah ya so qul ara'aytu in ja'ala Allahu alayhi in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bidiya yace ku ban labari in Allah subhanahu wata'ala ya so ya sanya muku dare ya tafi dudar gari ya kiwayewa har kiyama ta tsaya wa kuke da shi da zai kawo muku wayewar gari amsa shi ne babu kuna da wani wanda za ku je ku ce da Allah gari ya kiwayewa a waye garin nan akwai minista na information and technology za ji a same shi ne ai bai isa ba shi mata kansa yake aikin alwahid al-qahar kenan sun Allah allati atqana kulli shi aikin Allah wanda Allah kwararre ne akan aikin sa ba wanda yake yake ran Allah kuma yake cewa ku bar labari in na sanya muku yinin shi ma sarmadin ila yawmil qiyamah man ilahun ghairullahi yatikum bilailin tazkuruna fi wani Allah kuke da shi bayan Allah da zai zo muku da yini ya zai zo muku da dare ki da za ku yi hutawa a cikinsa in Allah ya ƙi daren ya zo babu yanzu wannan kadai ya isa sa Allah ya kama mu kowa ya musulunta in yaso in Allah ya rike dare aƙalla a ƙara awa shida gare ya waye duk hankalin duniya ko sai ga zai dashi an bai janna amma Allah da yake halim ne mai hakuri ne yanda ya tsara duniya sai ya tsara bayan sa haka za ta tafi sabon ku da ta'addancin ku ba zai sa Allah ya fasa da sa ba ana ganewa duk saban da za ku yi da kowa zai zama fajiri a duniya to irin wannan tsarin da haka Allah zai haka ya tsara kayansa sannan nagartarku da bin Allahnku ba zai sa kuma Allah ya saba tsarin sa shi ba shi yasa shine al-karim kenan Allah shine karimi ga bayinsa wanda sabonku iskilancinku ta'addancinku ba zai sa Allah ya muku abin da bai so ba ku yi ta saban amma kuma Allah ya dinga zubo muku da rahama da da albarku wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala to sai malaki cewa yadlubu wathisan wash-shamsa wal-qamara sanan Allah shine mahalicin rana da kuma wata wanda ju da taurari duka musakharatin bi amri wanda Allah ya hore su da umarninsa yanzu wannan ranar ba don Allah ya hore mana ita ɗin ba ba wanda zai iya rayuwa da ita ƙarfinta ya fi ƙarfin ɗan adam ya ɗauke ta bai isa ba to amma sai Allah ya nesanta ta ya sa mata wani hijabi da shamaki wanda hasken da zafin zai daidai da yanayin amma da Allah ya so an ɗan guso da rana kaɗan kusa da mu wallahi ba mai rayuwa zafinta ba wanda zai iya jure bai mutu ba kagai Allah ya hore mana ranar domin ta yi daidai da rayuwarmu da dabbobinmu da shuke-shukenmu da yanayinmu wannan ni'ima ce kuma wannan iya cikin manya-manyan ni'imomin da hankulan wa'ansu ba sa kaiwa gare su yanzu wannan gari ya waye dare ya zo gari ya waye dare ya sake zuwa ni'ima ce wanda ta fi ƙarfin ma a ba haƙuri a kanta amma yi nan sannan kuma daidaita mana ranar da rage mata kaifin zafin da Allah ya yi ita ma ni'ima ce mai girma wanda wannan ni'imar ta fi ƙarfin a ba haƙuri ko na'u wannan suna cikin manya-manyan ni'imomi da wa'ansu daga cikin mutane sun shagala da su suna ganin ni'ima kai abin da ya faru a kan kanka kawai amma duniyar kanta inda Allah ya so ba za ta tafi yadda yake zo ba yanzu ga ruwan sama in Allah ya so ya rike ruwan sama sa ba mai iya zuwa ya zabo da shi ba wanda isa amma kuma gashi nan duk shekara sai Allah ya sa saman tayi ruwan kuma an sami irin abin da Allah ya kaddara a samu na amfani ba a taba samun shekarar da ba a yi ruwan sama ba a taba samu ba a dina saban ba ba a dina ta'addancin ba kuma Allah bai dina ruwan ba domin aikin Allah da siffofinsa da ikonsa da zartarwarsa ba irin ta daga dabbaci yanzu ko a yanzu a shugabanninmu na siyasa a ce unguwa ba zaɓiwa ne ba ko lokal gamman bai ce ba ko jiha bai ce ba misali sai ga ana musu ɗan wakin zagaye wajen aiki da wani abu ai ba su zaɓe shi ba ko ba gaskiya ko ba ka ke cewa ba ai akwati ma bai ce ba saboda ka ba za a musu ba za su sha roman demokuraɗiyya ba amma ba inda ba a saba wa Allah a ƙi sallan a ƙi azumin a yi ta'addancin amma kuma sai Allah ya kai nima sabo domin shine alhalim shine alkarim subhanahu wataala an fahimci wannan ala lahul khalq wal amr Allah ya ce ku tsaya ala din harfu tanbihi ku saurara lahul khalq lamu lamu tamliki ne Allah ne ya mallaki kowace irin halitta duk abu mai motsi da marar motsi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba to iya karkashin mulkin Allah subhanahu wataala wal amr kuma juya al'amuransu sarrafa su daga arziki zuwa talauci daga rayuwa zuwa mutuwa daga yarinta zuwa girma daga jinya zuwa lafiya daga wannan gari zuwa wannan gari daga tsu daga samartaka zuwa tsufa duk abun Allah suke shi ne alalahul khalq wal amr juya al'amuran halitta suna ƙarƙashin ikon Allah ba wanda ya isa ya ɗauke ka daga nan ya kai ka nan in ba Allah ba wannan duk ɗan adam kai ba ma ɗan adam ba duk halittu to Allah ne yake da ikon yi musu wannan ke yasa farkon suratul ra'ad yake cewa yudabbirul amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah shine mai jujjuya al'amura kaga yanzu muna dab da damuna mun baro rani a baya nan gaba kaɗan in damuna ta yi ƙarfi kuma sai ake sa ran kaka daga nan rani ya dawo bazara ta dawo sanyi ya zo kaza ya zo haka Allah yake yi wasa dacin shekara 20 da kaza shekara 30 da kaza ba haka ke ba tun kana dan jariri Allah yake sarrafa ka daga wannan gaba zuwa wannan gaba daga can zuwa can har ka kawo wannan matsayin naka yanzu ba wanda ya sai wannan ba Allah ba yasa yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'di da'afin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba Allah ne halice ku daga rauni a haife ka kana ɗan jariri in ban da motsi da kuka baka da aiki ba abin da za ka yi wa kanka daga tsulutsultu sai kuka aikinka kenan ka ga rauni ya ƙare ko da wani abin halaka zai duro inda kake baka yasa kafin da kanka ba ai rauni ya ƙare a wannan to wannan raunin iyanan iyanan Allah ce sai ya gusar da raunin sai ya kawo ƙarfi kuma tun bai iya zama ba a fara zaunar da shi ana mai ciko da tsimma a sashi a kwali har a fara barinsa iya ɗingirewa iya faɗuwa har ya fara zama har ya fara ƙoƙarin rarrafe duk fa Allah ne yake wannan ba shi ma uban da mahaifiyar sai dai su gani amma ba san lokacin da Allah yake yi ba ana ganewa da kyau har ɗan adam yau ya zo gashi iya tafiya har ma iya sauri har ma iya gudu har ma wata ran ya ce ba uban da ya isa kuma haka ake ba ne amma fa jiya ne a zanen goyo ba shi ne wanda ko kura ta faɗo ɗaki ne da cinye shi bayan da zai amma yau zai buga ƙasa ya ce ba wanda ya isa ɗan adam mai mantuwa ke shi ne fa jiya ba a nan ba sun maja'ala min ba'adi ƙuwatin sannan bayan wannan ƙarfin da ya zo a tsakiyar rayuwa in Allah ya mai tsawon kwana to da'afan zai dawo wannan raunin da ka bar shi a baya zai dawo kuma in ya dawo ma da furfura zai dawo da'afan wa shayba da kana tafiya lafiya kalau sai likita fara rubuta mato a fara siga fa ya fara yawa ka rage shan siga a fara daga nan can a ce jan nama fa ka rage cin jan nama mai ka daina amfani da man gyada a ana tafiya ana tafiya duk fa abu wanda ya fiya carbohydrates kika rabu da shi a mai da kai zomo daga ganye-ganye haka haka sai yayin bishiya-bishiya shi ne abincinka kananan kananan kafa ta fara ciwo ido ya fara rauni ji ya an kuga wane kai ne fa wannan ba Allah ne ce wannan sai ya dawo bandi Allah ya matsa kwana can sai ga an kama sanda kuma ya gado gara dole ka tafi normal ba zai yi wa sadaqallahu alazim kaga yadda ya faɗa Qur'ani ga tunan iya faɗa ga rauni bayan raunin ya wuce ƙarfi ya zo bayan ƙarfin kuma rauni zai sake zuwa to haka dan hadu yake wannan kadai ya sa ka yadda da Allah kuma ka bi dokokin Allah shine zaman ku lafiya da shi ko ka so ko ka ƙin Allah ya matsawan kwana sai wani abin ya riske ka ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba in dai Allah ya matsawan kwana to sai ka haɗu da wannan rayuwa shine la tarkabunna tabaqan an tabaqan Allah ce sai kun hau wannan zango-zangon rayuwar daga nan ka fada nan daga can ka fada can daga can har ka je kabari sai ka bi wannan zango ba wanda ya sigi Allah ta'ala yake cewa tabarakallahu rabbul alamin Allah da kansa yake wa kansa jinjina albarkoki sun tabbata ga ubangijin duniya gaba da shine Allah subhanahu wataala wa kaulihi lamma nada nabiyhi Musa alaihi salam da faɗinsa shi Allah ta'ala lokacin da ya kira annabinsa annabi Musa alaihi salam bi shaqi alwadi alayman a gefen wani kwari gefen dama da kwari din fil buqa almubaraka a wani kwari mai tarun albarka min shajara gefen wata bishiya wannan ai kaga kwatance kwatance irin na Allah ke kaga wannan duhun ganga za a gane ai an ce ma shaqi alwadi alayman gefen wani kwari daga ya damu da shi filbuku'a al-mubaraka a wani kwari kuma mai albarka akwai bishiyoyi da tsirrai a ciki minan shajara kuma dab da wata bishiya ta ga kwatance ya kare yayi to a daidai wannan gun Allah ya ce da kira annabi Musa alaihi salam nace ya Musa ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin nace da Musa ni ne Allah ubangijin duniya annabi Musa ya ji maganar Allah babu wasu da mala'ika tsakaninsu ana ganewa to kaga nan Allah ya ce ni ne Allah ubangijin duniya gaba daya suratul qasas ayat namba ta 30 wa qawlihi da fadin Allah ta'ala a yake cewa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri cikin suratul taha kenan Allah yake faɗa wa annabi Musa alaihi salam innani ana Allah ni dinnan mai magana nan ni ne Allah inji Allah la ilaha illa ana ba wani abin bauta da cancanta sai ni fa abudni ka bauta mini sannan wa aqimi salata li zikri ka tsai da sallah domin tunawa da ni din mai sallah iya tunawa da Allah dama an ce al musalli yulaji rabbu shi mai sallah iya gadi ne ga ubangijinsa ana fahimtar wannan a wa kaulihi fi ta'azimi nafsi da faɗin Allah da kansa a yayin da yake girma kansa da kansa shi Allah ɗin wa zikiru asma'ihi wa sifatihi da yake ambaton sunayensa da siffofinsa yake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam as-salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir yace subhanallahi amma yushrikun هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله da kansa yake bayyana sunayensa da siffofinsa a wannan ayoyi farko da yake cewa huwa Allah shine Allah allazi la ilaha illa huwa wanda ba wani abin bauta da cancanta sai shi shi Allah ɗin sai ce shi ne almalik ana gane ku shi ne mamallakin kowa da komai shi ne almaliku wanda dukkan mallaka ta sace shi ne almalikul haƙiƙi Allah shi ne mamallaki tabbacin mamallaki wanda ƙarshe komai zai dawo gare shi inna na hannu na rufin arzo man alaiya Allah ya ce zan gaje ƙasa da abin da ke kanta gaba ɗaya sai an nemi mai wani abu a duniya a rasa kafin kiyama ta tsaya sai komai ya koma na Allah ne ana fahimtar wannan shine al-malik sannan yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-alimul ghaibi wash shahabu na alimul ghaibi wash shahada Allah shine mafi sani game da abin da aka boye kuma mafi sani game da abin da aka bayyana boyayyen abu da bayyananan abu duk ɗaya ne a gun Allah huwa ar-rahmanur rahim Allah shine ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim ko mai yawan jin kai ko ka ce ar-rahman mai gamammiyar rahama a duniya ar-rahim mai keɓantattan jin kai kuma a lahira ana fahimta haka wasu malaman suke fassarawa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa shine dai Allah da ba wani abin bauta da cancanta sai shi al-malik mamallakin kowa da komai al-quddus al'udusi ne a tahir min kulle ayi Allah tsarkakakke ne daga kowane ayi al-munazza amma la yaliqu bihi wanda Allah tsarkakakke ne kan duk abin da bai dace da shi ba shine al-qudus din Allah tsarkakakke ne daga kowane naqasu ba wani naqasu da za a jingina wa Allah shi babu shi Allah kamil ne cikakke ne ba inda Allah yake da tawaya ana fahimta shine al-qudus as-salam Allah ya siffanta kansa da as-salam shine as-salam ana gane ku allazi salima minan naqais wanda Allah ta'ala shine ya kubuta daga kowace irin tawaya Allah kubutacce ne akan kowace tawaya ana fahimta minan naqais Allah ta'ala kubutacce ne akan kowace tawaya ba wata tawaya da za a iya jingina wa Allah ita ana gane wannan shi ne assalam ko kuma shi Allah shi ne mai amintar da bayansa daga assalama ne kawo musu nutsuwa da zaman lafiya ba mai wannan a cikin al'umma sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne assalam almumin allazi amanan nasu min iqabi shi ne almumin ana fahimta wanda ya amintar da mutane daga ubarsa daga fishinsa in ba dan Allah ya amintar da mu daga fishinsa da ubarsa ba to da zaman duniyar ba zai yi ba daga daga al'aman ne inda yake cewa Allah zai at'amahum min ju' wa amanahum min khawf ana ganewa to Allah shi nake amintar da mutane daga tsoro wakila al-musaddiq li rusulihi an ce al-mumin wasu malamai suka ce a Allah shi mai gaskata manzanninsa dukkan manzan da ya zo to Allah zai gaskata ya daga gare shi har ma Allah ta'ala iya ba su mu'ujizat wanda hakan zai tabbatar daga Allah suke da wannan sako din shine al-mu'min sannan al-muhaimin shine ash-shahid ala ibadihi bi a'malihim Allah mai shaida ne akan bayinsa game da ayyukansu shine al-muhaimin dukkan wanda ya aiki a duniya to Allah zai ba da shaida a kansa gobe alkiyama ana fahimta wannan fasar al-muhaimin da ash-shahid magana ce da Abdullahi dan Abbas shine fassara al-muhaimin da ash-shahid mai shaida bayinsa mai shaidawa akan ayyukansu al-azizul jabbar Allah shine mabuwayi yine al-aziz wanda ba wanda isi bawayi Allah Allah yine mabuwayi akan kowa sannan al-jabbar Allah shine mai karya wanda ya so a lokacin da ya so shine al-jabbar da kai yau ana siwa da siwa ne in Allah ya so sai ya kare shi ba za ma ka taba jin labarin sa ma an binne shi ya wuce ana gane ku da a ce ai baya suwa ne anguwa baya suwa ne a gari to Allah in ya so sai karye wannan din gaba daya ne jin labarinsa kuma in ya so sai ya dauko mai raunin jiya ya mai da shi mai karfi a yau wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala al-azizul jabbar shine mai girma wa jabarutullah azmatihi ana ce jabarutullah ba karfi irin na Allah kamar girmansa da buwayensa au huwal qahir ko kuma Allah shine mai rinjaye allazi iza arada amran fa'ilahu la hajazahu hajiz ko kuma Allah ta'ala shine mai iko mai rinjaye akan komai idan Allah ya so wani al'amarin sa ba wani shamaki ne sai hada shi masha Allah kana kuma lam yasha lam yakun duk abinda Allah ya so shine mai faruwa abinda Allah bai so ba zai yi ba duk san ku da abu in Allah bai so shi wallahi ba zai yi ba haka duk in ku da abu in Allah ya so wallahi sai yayi wani shi ne aljabbar kenan an gane ku al'azizul jabbar almutakabbir Allah ya siffanta kansa da wannan almutakabbir alai takabbar an kulli su wanda Allah ya girmama akan akan dukkan wani mummunan abu haka wasu malaman suka ce wasu mu suka ce Allah shine ita wannan siffa ta alkibir din idan har an jingina wa dan adam ita to tawaye ce a gare shi a ce wani mutakabbiri ne wani mai girman kai da ke da ko manzan Allah yake cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbi mithqala tara min kibri duk wanda ya mutu akwai daidai kwayar zarra ta girman kai a zuciyarsa ba zai ga aljanna ba inji annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi girman kan nan ya ce shine ghamdun nas wa batarul haqq shine rena mutane da kuma kin karbar gaskiya ina girman kai ka rena mutane ba mai mutunci a idonka sannan kuma an faɗa ma gaskiya ka gidauka to wannan ka cika sufin girman kai a rayuwar Allah ya tsare amma idan an jingina wa Allah kuma ta dace da shi tunda ya ce walahul kibir ya ufi samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim barin kasa da girma da isa da takama tana ga Allah amma kai dan adam baka isa ba wannan sufar Allah ce ana ganewa Allah ta'ala yake cewa huwa Allahul Khaliq haka ne subhanallahi amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da mushrikai suke jingina masa huwa Allahul Khaliq Allah shine mahalicci ismul fa'il ne al-Khaliq wanda ya dau gabaran halittar komai al-Bari'u ubangiji wanda komai iya komawa zuwa gare shi al-Musawwiru Allah shine wanda yake suranta komai da kowa wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shine ke suranta ku a cikunan mahaifanku yanda yaso an bayyana wannan shine al-musawwir lahul asmaul husna Allah shine ke da sunaye mafiya kyau nan husna bana bana muannas bane an gane ko ba ba husna bane na nadiddu hasan wannan siga ce mubalaga Allah ta'ala iya da sunaye mafiya kyau lillazina ahsanul husna wa ziyada ana fahimta to shine nan lahul asmaul husna Allah shine ke da sunaye mafiya kyau akan kowane suna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard Allah ta'ala shine wanda duk abin da ke samai da kasai suna mai tasbihi duk abin da ka sani da abin da baka sani ba suna yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahu da tasbihahu duk abin da ka sani Allah ce nayi wa Allah tasbihi sai dai kai ne baka fahimtar tasbihin da yake wa Allah tinkir gidanka ragon gidanka akuyanka kazar gidanka wayan aljihunka komai Allah ya ce iya yi wa Allah tasbihi sai dai ku ba ku iya fahimtar ya suke wa Allah tasbihi ana fahimta yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim Allah shine mabwayi al hakim kuma Allah shine mai yawan hikima wa qawlihi fi athana ala nafsi fadin sa shi Allah lokacin da yake yabon kansa da kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin yabo da jinjina da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin duniya gaba daya ar-rahman ar-rahim shine mai yawan rahama kuma shine mai jin kai malik yawmiddin mamallakin kowa da komai ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce malik yawmiddin ko malik yawmiddin sai jingina mallakarsa ta komai da komai a yinin alkiyama to sai malamai suka ce a karkashin wannan aya za mu fahimci cewa a duniyanci Allah ya yadda a yi mallaka ya yadda a yi mulki ya yadda amma a yinin alkiyama ba wanda ya mallaki komai kuma ba mai mulkin kowa ya sa maki ce limanil mulkul yau in kiyama ta tsaye Allah zai ce waye ne mulki a yau ina mai unguwa ta bago yake ina hakimin gwanan kai sarkin gwana ku ina sarki ina ina hakimi ina gwamna ina chairman ba mai daga hannu ya ce gashi ba domin Allah duk ya sauke su duk ya mutu ritaya ritaya ta karfi kuma wallahi in ta in ta duniya ce zaka ke dan furfurta ai ko to ritayar Allah ritayar dole ce bayan da zaka yi ko motsi ba zaka yi ba in aka ce ka ce ga kama wallahi ba zaka ce ba to Allah ta'ala shine wannan da ya siffanta kansa da cewa mamallakin kowa da komai da ko'ina da kowaye a ranar alkiyama shi ne maliki yau mai a wa kaurihi fi kitabina na hadul musulmin da maganarsa game da mu lokacin da yake magana a kanmu a matsayinmu na musulmai shi ke cewa inna hadhihi ummatuku kun ga wannan al'umma ta musulunci ita ce al'ummarku kuma ummatan wahida ita ce al'umma kwaya ɗaya wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijinku ku bauta mini inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ita al'ummar musulunci al'umma ɗin shaka Allah yi ta tunda Allah mu ɗaya ne manzon mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne alƙiblar mu ɗaya ce shari'ar mu ɗaya ce an fahimta to Allah duka sai dunkule wannan ya ce duk musulmi Allahnmu ɗaya manzonmu ɗaya littafinmu ɗaya aƙidarmu ɗaya alƙiblarmu ɗaya to duk wannan sai Allah ya yi santallayin abu abu ɗaya wanda ya bauɗe shi ya bauɗe wa kansa an fahimta dole sai waɗannan abubuwa sun haɗa ka da musulmai ka zama musulmi sai kowa ya yarda Allah ɗaya ne in aka samu wanda yake inkarin Allah ba ɗaya ba ne to ya fita daga layin musulmai ya cikinsu sai kowa ya yadda manzon Allah manzonsa ne a matsayinsa na musulmi in aka samu mai inkari to baya cikin musulunci ya gida sai kowa ya yadda almakka wal madina ce alƙiblarsa an fahimta sai an yadda ka'aba ita ce alƙiblarka a matsayinka na musulmi yau in aka samu mai inkarin cewa ka'aba ba alƙiblarsa ba ce baya layin musulunci ana gane wannan sai kowa ya yadda alƙur'ani littafinsa ne duk wanda yake inkari game da alƙur'ani a matsayinsa na musulmi to ya fita daga layin musulunci baya cin al'ummar musulmai sannan sai min yadda aqidar tauhidi ta hada mu to wannan shine abin da Allah ce inna hadhi ummatukum ummatan wahida in wannan abin ya hada ku da mutum to musulmi ne sai dai in kuma yayi abin da ya rore musuluncinsa amma sabanin furu'a rishi can rishi can a samu sabani wannan tun lokacin sa yana samun su amma waɗannan dunkulallun abubuwan su haɗa mu abu ɗaya inda muke haɗuwa mu yi sallah a jam'i haka muke haɗuwa mu yi azumi idan ramadan ya tsaya haka nan wanda Allah ya hore suke zuwa saudiya su yi aikin hajji lokaci ɗaya su yi ɗawafi lokaci ɗaya su yi tsayewar arfa lokaci ɗaya mu nan mu yi sallar idi rana ɗaya to wannan shine musulunci duk saɓaninku da mutum da ba za ka saba masa waɗannan ba duk wanda ya saba a waɗannan to ya fidda kansa daga layin musulunci ana ana bayyana yene fasarar inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu Allah ya ce ni ne ubangijinku kuma ni kai za ku bautawa fa'buduni ni kadai za ku bauta wa inji Allah suratul anbiya wa fi ayatul mu'minun a cikin ayar da take cikin suratul mu'minun Allah ta'ala yake cewa wa ana rabbukum fattaqun nan anbiya ya ce fa'budun can kuma ya ce fattaqun ni ne ubangijin kuma ni kadai za ku kiyaye ni kadai za ku kiyaye dokokinsa ni kadai za ku tsorata an fahimci wannan wa kaulihi fi ibtali da'awa wujudu rabbin siwahu fadin Allah ta'ala wajen rusa da'awar da ake neman samar da Allah kuma bayan Allah au ilahun ghaira ko wani abin bautar da ba Allah ba fis samawati aw fil ardi a cikin sammai ko kasai to Allah ta'ala yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yusifun cewa law da dai a kaddarance a kaddara kana fihi ma'aliha a cikin sammai da kasai akwai wani Allah din bayan Allahn gaske bayan Allahn gaske a ce akwai wani Allah daban to sai Allah ke cewa la fasadata da kuma ya lalace to wannan Allah zai ce wani zai mutu yau wani ce ba zai mutu ba kaga an samu kilashin of power kenan wannan Allah ya ce ruwa za a yi wannan ya ce ba za a yi ba kaga ai duniya ba za ta zauna lafiya ba za ma ta zauna ba to shine Allah ke ta da wani Allah da ake da awara akwai Allah bayan ni to da kuma ya bace su fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi amma yasifun game da siffanta wadda ake masa wajen jingina masa kishiyoyi kamar yadda wasu mushrikan suke yi na biyu ikibar na hawi mi'a wa arba'a wa ishiri na alfan minan anbiya ba da labari a kan annabawa sama da dubu ɗari da dubu ishirin da hudu walmursalin da manzanni biyu judilla kowane annabi kowane manzo ya zo da labarin akwai Allah an bayyana annabawa su ne sun kai sama da dubu ɗari da ishirin da hudu amma mursalai su ne wanda ƙwar'ani zo da zugula ishirin da biyar to da su annabawan da su manzannin kowane manzo da ya zo sai da ya bayanin akwai Allah Allah ne ya turo shi daga Allah yake saƙon Allah ya kawo kaga wani ai gaba ɗaya ba za su haɗu su yi gariya ba shi ko ba gaskiya ba ba za su haɗu su faɗi ba daidai ba yake cewa wa arbubiyatihi lil awalil da kuma Allah shine rabbu na kowa in ba Allah din ba al'alam shine kullama su wallah duk abin da ke duniya to sunansa alam to kuma Allah shine ubangijinsa wa an khalqihi wa an khalqihi ta'ala laha kuma annabawan sun bada labarin cewa Allah ne ya halicci duniyar gaba daya wa tasarrufihi fiha sannan kuma Allah yake da ikon jujjuya al'amuransa a duniya da wa an asma'i wa sifatihi kuma annaba wannan da manzannin nan sun zo da labarin sunayen Allah da siffofinsa wa ma minhum min nabiyyin wala rasul ba ɗaya daga cikin su daga cikin annabawa da manzanni illa wa qad kallamahu Allah ta'ala face Allah yayi magana da shi ana fahimta aw ba'asa ilayhi rasulan ko Allah ya aiko masa da manzon shine mala'ika jibril aw ulqiya fi raw'ihi ko Allah ya jefa cikin tunaninsa ko ya gani a mafarki mimma yajzi ma'ahu mimma yajzi ma'ahu annahu kalamullah wa wahyi ilay abinda zai gane cewa wannan magana maganar Allah ce ko wahayin Allah ne zuwa gare shi kowanne annabi sai da Allah ya masa wannan ya turo shi ya bahi sako ya masa magana ya ce kuma shine Allah ka zo ka fadi wannan sakon zuwa ga al'umma fa ikbari hadha al-adad al-kabir min safwati al-khaliqi wa qulatihi al-bashar yahilu al-aql al-bashari takribi ma da yace wannan adadin mai yawa na annabawa sama da 124 da manzanni guda 25 wannan adadin da kuma suka fito daga safwati al-khaliq zababbu cikin halittun Allah keɓantattu daga cikin mutane to hankali hankali mai hankali zai kore wannan da cewa ƙarya suke an fahimta a samu gamayyar mutane sama da dubu ɗari kuma kowa ya shaida mutanen kirki ne hatta kafirai sun tabbatar da annabawansu mutanen kirki ne sai dai kin addini kin Allah ya sa su kibinsu amma ba manzan da ya zo da ya zo da wata ɗabi'a ba mai kyau babu shi Allah sai da ya musu ado da ɗabi'u masu kyau da halayya na gargari wanda kowane kafiri iya son su to ku duba annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda kafiran maka suke ce masa al'amin mai amana suke shaidarsa da gaskiya bai taba musu ƙarya ba suke shaidarsa da kyauta da haƙuri da juriya duk wannan kafiran masu shaidar manzo Allah iya da wannan ka ƙarshe zama mutumin kirki a ce makiyinka ya bada shaida a kanka yasa larabawa suke cewa alhaqqu ma qala haladu ita gaskiya mafi zama gaskiya ita ce gaskiyar da makiyi faɗa a kanka ana gane ko to malaki ce wannan annabawan mafiya mafiya halayya masu kyau a cikin al'ummarsu to hankali zai kore a ce sun yi gamayya gaba ɗayan su akan ƙarya kama hilu tawaduhum hadha al'adad al-kadhib kaman yanda hankali ya kore haduwar waɗannan jumullar ta annabawa dukkan su to hankali ya kore cewa ba za su yi ƙarya gaba ɗaya ba wa ikbarihim bima lam ya'lamu da kuma ba da labarin da suke kan abin da ku al'umma ba ku sani ba kuma sai Allah ya kawo abin kamar yadda suka ba da labari waye ta haƙaƙo waye jizimu bisi hatihi sannan abin ya faru a yadda suka faɗa kuma a inganci babu ragi bakari waye tafiƙo kuma su samu ittifaƙi a duk abin da suka faɗa ɗaya ne kowane annabi ya ce ya ƙaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu kowane annabi da wannan da'awar yake zuwa kuma ba annabin da ya zo ya saba wa da'awar annabin da ya gabace shi an fahimta kaga sun yi magana ba tare da sun hada baki ba kuma kowa ya zo ya gaskata abin da dan uwansa ya faɗa wannan kadai ya isa ya ce ma waɗannan annabawan babu shakka daga Allah suke Allah ne turo su kuma ba su sako ana fahimta wa hum kiyarul bashar annabawa sune zababbu cikin mutane wa aqharuhum kuma su ne mafiya tsarki cikin mutane nufusan sun fi kowane rai tsarki kuma sun fi kowane rai a zahuwa a kun Allah shi yasa ta yake cewa dama Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shine ke zabar wanda ya so daga cikin mala'iku ya bashi manzanci kuma ya zabi wanda ya so cikin mutane ma ya bashi manzanci ana fahimta kuma ya ce dama inna la hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin an fahimci wannan Allah ya zabe su ya zabe su ya zabe su dukkan annabi zababben Allah ne subhanahu wataala ana fahimtar wannan sai malik ya cewa sune zababbu kuma sune mafiya tsarki a cikin dukkan rayuka wa arjahuhum uqulan kuma annabawa sun fi kowa hankali ba ɗan al'ummar da annabinsa bai bishi hankali ba ana fahimta in dai annabi ya zo a lokacinsa a zamaninsa babu mutumin kirki babu mai hankali fiye da shi ba mai hangen nesa fiye da wannan annabin babu shi duk annabi Allah iya sa masa wannan matsayin da wannan sufofin ya fi kowa hankali ya fi kowa ilimi ya fi kowa hangen nesa ya fi kowa halayya mai kyau duk annabi in ya zo to ba wanda ya sai kamo shi akan wannan halin cikin mutanen ki yasa an kana karanta kisar annabawa qur'ani zaka sha da suka koshi kaga wani annabi a zo a masa wauta a masa ba daidai ba amma sai ya mai da kalamai masu kyau ku duba annabi nuhu alaihi salam farkon manzo mutanen suka ce in inna lanara qala lil mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin haka suka faɗa masa kafirai daga cikin shugabannin lokacin annabi nuhu alaihi salam suka ce kai mu ba muna ganin ka kana kai batacce ne a kalli annabi ya ce masa batacce batan ma mabayyani la yumki ne wannan ba zai yi ba amma da yake annabi ne ya samu tarbiyya daga Allah sai ce ya qaumi laysa bi dalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin ya ku mutane na abinda kuke jingina min na bata ni ba batacce bane ni manzo ne daga Allah manzo ne daga Allah subhanahu wataala shi ma annabi huda haka suka faɗa masa inna lanaraka fi sabahati wa inna laradunka min al-kadhibin muna ganin kana tabbar kwakwalwa ne sabaha kuma muna ganin kai kai ƙarya ma kake muna ƙarya ka zo mana da ita sai ce ya qaumi laysa bi safaha walakin ni rasulun min rabbil alamin ya ku mutane abinda kuke jingina mu na tabuwar kwakwalwa ba da shi ni manzo ne daga cikin manzannin Allah Allah ne ya aiko da wannan sakon ba ni na kirkirwa kaina ba to wannan shine zai nuna ma hankalin annabawa ga annabi Isa alaihi salam Allah ba ake ce masa ba an mai da shi Allah amma Allah da mai tambayoyi game da abin da ake faɗa masa annabi Isa ya bashi amsa yace ba hi yasa su ba lokacin da suke faɗa ba baya nan amma yake ce Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah masu wannan mummunan aikin da suka yi a kaina in ka azabtar da su Allah bayinka ne amma in ka musu gafara ka yafe musu ya Allah kai mabuwayi ne ko mai hikima ne a fahimtar ka da wannan ayar me annabi Isa yake so a musu eh me yake so a musu afuwa da gafara amma ga abin da suke faɗa masa ba sun ce sun dake shi an gicciye shi an tsire shi an yi waye amma yake nema musu gafara da afuwa gun Allah wannan sai annabi kama san Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da'in an jefe shi an fasa masa goshi an karya masa hakuri amma ke ce Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah waɗannan mutanen ina nema musu shirya Allah ka shiryar da su don ba sani kowaye ba yasa zuciyar annabi ta fita kowa tsarki ta fita kowa haske an fahimci wannan to shi ne annama da yake cewa su annaba wannan sun fi kowane ɗan al'ummar hankali sun fi kowa zaɓuwa agun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wa arjauhum uqulan wa asdaqahum hadisa kuma annabi ya fi kowa gaskiya a cikin mutanensa ba ɗan adam ɗin da ya fi annabinsa gaskiya babu shi to wani shine irin siffar da Allah ta'ala ala yi wa waɗannan bayin Allah masu tarun albarka annabawansa da manzanninsa ina ganin mun zo inda za mu samu matsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi anan ba ta uku insha Allah abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu alada abinda ne kuskure kuma ya Allah ta'ala ya yafe mana laifukan gaba ɗaya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu gaba ɗaya da su Allah ta'ala muna roƙonka ka shirya mu da zuriyar mu ka dora mu a tafarki madidici ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah duk masu taimakon addini Allah ka taimake su Allah ta'ala kai mana jagora marasa lafiya Allah ka ba su lafiya matattunmu Allah gafarta musu ka jikansu masu midiya da sauran masu tallafawa masallaci da 'yan kwamiti da kowa mana yi wa kowa addu'an fatan alkhairi Allah ya haɗa mu ala da sauran al'umma da suke zuwa jin wannan karatu daga nesa da kusa Allah ya mai da kowa gidansa lafiya Allah ka haɗa mu cikin fahimta da aiki Allah ta'ala ka samu wani lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم